ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 22 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da wadda ta yi daidai da takwas ga watan wannan ita ma tana da matsala radiya za ta ci gaba? wadda ta yi daidai da takwas ga watan na ji kamar su sun taba tasu ko? ne ba? ta wannan ɗin ma na ga inda za ta ci gaba da season karatun ba lallai ya kyau duk kusan sake sai mu samu samu sun lada إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا إله إلا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوج الله سألون بي والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da takwas ga watan tara miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidain littafi ne na babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na takwas a cikin ainihin darussan da muka gabatar a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna game da faɗin Allah ta'ala wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma da kuma faɗin Allah ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir inda malam mujahidi yake ta wahanin ala wahanin shine mashaqqata wahanil walad katada a wani gurin ya sake cewa jahdan ala jahdin ata al-khurasani yace da'fan ala da'fin wa fisaluhu fi amayn shima wato tarbiyatuhu wa irda'uhu ba'da wad'ihi fi amayn to wannan mun karanta ainihin wato abinda waɗannan ayoyi guda biyu suka kunsa da kuma maganganun da malaman tafsiri suka yi akan waɗannan ayoyi guda biyu ɗaya cikin suratu luqman da kuma ɗaya cikin suratu al-ahqaf za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa sun manabbaha a ƙarƙashin maganar malam sa'idi inda malam sa'idi rahimahullah yake cewa hadha min lutfihi ta'ala bi ibadihi wa shukrihi lil walidain wannan yana daga cikin tausasawar Allah madaukakin sarki game da bayinsa da kuma godiyarsa game da iyaye uwa da uba Allah madaukakin sarki awwasal aulad yayi wasiya ga ƴaƴaye wa ahida ilaihim an yi husinu ila walidaihim ya sake musu umarni da wasiya na su kyautatawa mahaifansu bil qaulin latif da magana wadda take mai taushi wal kalamin layyin da magana wadda take mai laushi wa badlil mal wan nafaqa da kuma kashe dukiya da kudi dan farin cikin iyaye da wannan haka wa gairi zalika min wujuhil ihsan da wannan haka daga cikin fuskoki mabambanta na ihsani wannan shine daidai inda muka tsaya lokaci ya cin mana a ƙarƙashin maganar sa'idi yace thumma nabbaha ala dhikri sababil mujib lidhalik sannan Allah madaukakin sarki ya ja hankali game da ambatan sababi ko dalilin da ya wajabta haka ya wajabta 'ya'ya su wa iyayensu ihsani ya wajabta 'ya'ya su kyautata wa iyayensu fa zakara ma tahammalathu al-ummu sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci irin wahalar da uwa take ɗauke da ita min waladiha na abin da ya shafi ɗanta wa ma ƙasathu da irin baƙar wahalar da take ɗanɗana min almakarihi na abubuwan ƙi waƙata hamliha a lokacin da ta ɗauki ciki thumma mashaqqata wiladati hal mashaqqatal kabira sannan sai kuma wahalar haihuwa naƙudar haihuwa wadda take wahala ce mai tsanani sun ma mashaƙatar raba sannan kuma ga wahalar reno ko shayarwa wa khidmatal habana ga kuma hidindumuna reno wa laysatil madhkuratu muddatun yasiratun waɗannan lokutan da kaji an ambata ba ba lokaci bane kaɗan ɗaukan cikin da uwa take yi da irin wahalar da take fama da canje-canje da take samu a tattare da ita lokacin da ta ɗauki ciki sannan ga wannan ba ita kaɗai ce wahalar ba akwai kuma wahala da take ɗanɗana wadda take wahala ce mai girma lokacin haihuwa sannan kuma ban bayan ta haihu har yanzu dai ba za ta huta ba akwai kuma wahala ta shayarwa bayan ta shayar ɗin kuma akwai hidima ta reno da za ta ci gaba da yi to waɗannan abubuwan fa duk fa ba wai kwana ɗaya ko awa ɗaya ko awa biyu bane shine malai yake cewa laysatil mazkurat waɗannan abubuwan da ka ji an ambata daga ɗaukan ciki zuwa abin da ya shafi haihuwa zuwa shayarwa da reno waɗannan laysat muddatan yasiratan ba lokaci bane ɗan kankani sa'atan da za a ce kamar awa ɗaya au sa'atain ko awa biyu yanzu ko kai ka take cikin ka wata rana kai wa kanka zari dan Allah baka jin yanda cikin ka yake kabe kabe ya dame ka wata rana ka dan samu wani bakon abinci baka yi aune ba ashe kai overfeeding zaka ji jikin ba dadi cikin duk ya tattakure duk inda ka motsa ba dadi dan kafin awoyin da za a samu abincin ya dan narke cikin ya fada sai ka shiga cikin wani yanayi mara dadi to ina ga ita ba fa awa ɗaya kai a cikin cikin ta ba ba awa biyu fa mutum ya yi a cikin cikinta ba wayannan abubuwan matakan na wajen guda uku da aka ambata ɗaukan ciki haihuwa shayarwa reno duk fa ba awa ɗaya bane ba magana ce ta awa biyu ba wa inna ma zalika muddatun tsawila lokaci ne mai tsawo kadurha gwargwadon lokacin in kana so ka gane salasuna shaharan wata talatin wata talatin kwana ɗari bakwai da saba'in kwana 770 a awa 24 din nan ko da yaushe kana bukatar ta kuma ko da yaushe cikin hidimta maka take awa 24 tsawon kwana 720 wata 30 kenan lil hamli tis'ata ashhurin in baka gane ba bari ai ma gwari gwari lil hamli daukan cikin ka tis'ata ashhurin wata tara sannan wa nahawha ko makamancin wata tara wal baqi ragowar cikin watanni 30 da Allah ya gaya maka su kuma lirrada wayannan su kuma na shayarwa ne hadha huwal galib wannan shine abin da yafi yawa abin da yafi yawa shine mutum cikin sa yayi wata tara sannan kuma ragowar watanni 21 su kuma ai ta dauki ba dadi daga tsakanin shayarwa da reno haka za a yi ta fama da shi babu sanda ta huta wata ma za ga ana cikin wannan yanayin idan irin mai kwanika ɗin nan ce kuma ƙaninka shi ma ya shigo ba ta gama da wahalhalinka ba kuma ga ƙaninka ya shigo wata haka ta yi ta yin wannan kwafi-kwafi haka ta dinga haihuwarta ba ba tare da wani samun hutawa ba haka ta dinga ta dinga ɗawainiya da kai kamar yadda ainihin wato malam sa'idi yake faɗa a cikin tafsirinsa shafi na 781 وقال الشوكاني إمام الشوكاني رحمه الله يتي وإنما ذكر سبحانه وتعالى حمل الأم ووضعها هو وضعها تأكيدا لوجوب الإحسان إليها Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ɗaukan cikin da uwa take yi da kuma naƙuda da haihuwa da take fama da ita Allah ya ambata wa ‘ya'ya wannan ne takidan don a ƙarfafa musu liwujubil ihsani ilaiha na wajabcin kyautatawa musamman ilaiha zuwa ga uwa. Allah ta'ala ya ambaci wannan ne kaga duk sun yi wahala da kai amma sai aka ware ta da ambato aka ce ga abin da ya faru kai matakai wajen gudanar wa karanta a hadithin Abdullahi dan Mas'ud nutfatan thumma alaqatan thumma mudgatan kwana arba'in arba'in haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kana ɗigon mani kwana arba'in za ka yi a wannan marhalar ba ta iya cin abinci da kyau ba ta iya bacci da kyau amai da sauran abubuwa makamantan wannan ana cikin wannan yanayin za kuma ka shiga cikin wato marhala ta biyu wani sabon canji kuma ya zo za ka tafi zuwa gudan jini daga gudan jini sai ka kwana arba'in tana fama da wahalar rikidewarka daga nutsufa zuwa alaka to ana cikin wannan kuma yanayin shi ma dai kwanciya ba daɗi zama ba daɗi tashi tsaye ba daɗi ɗanɗano a baki babu sannan kuma sai kai kuma ka sake hawa marhala ta uku shine sai ainihin wato marhala ta mudga sai ka koma tsoka فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين cikin wayannan watannin duk tana ta fama da kai to shi yasa Aliyu Shaukani yake cewa Allah ta'ala ya ambaci daukan cikin da uwa ta yi da kuma haihuwarta ya ambaci haka ne dan ya karfafa wa ƴaƴa wajabcin farantawa da kyautata mata allazi wasallahu bihi wanda shine abinda Allah ya yi wasiya da shi wal ma'ana abin nufi annaha hamalathu dhata kurhin wa wada'athu zata kurhin ta dauki cikin sa cikin wahala daukan cikin ya kawo mata canje canje na wahala sannan wa wada'athu ta haife shi zata kurhin ba dai cikin hutu ba shi ma cikin wahala ka koma cikin fatul qadir na shaukani mujalladi na biyar shafi na 22 wa qala ibn ashur ibn ashur yake cewa hamalathu fi batniha mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa mut'abatan min hamlihi a gajiye a galabaice da ɗaukan cikinsa ta'aban jigace ya ja'aluha karihatan wanda wannan jigatar da uwa ke yi wannan shi ke sa ta karihatan li ahwali zalikal ham ta zamto tana kyama ba ta son wayannan halayyar da ciki ke jawowa wannan yanayin ne yasa uwa take kyamar wannan yanayin da hali da take samun kanta a ciki shi take so take kyamata lokacin da ta samu ciki wa wada'athu bi auja'in bayan da an gama wannan sannan ainihin wato ibnu ashur yake cewa wa wada'athu sannan ta haife shi bi auja'in da zafi wa alamin da radadi ja'alatha wanda wannan ciwon naƙuda da radadin wato naƙuda shi ke sanya uwa kari hatan liwazihi sai ta ce ina ma mutum ya zamansa a cikin ba ta son haihuwarsa saboda zulmi da tashin hankali da rashin lafiya da zafi da take fama da shi ta ga an shiga da wata bata fito ba da rai ita kuma can za a shigar da ita to waɗannan abubuwan shine sai ta kwammace ga kadai zamanka a cikin ba hutu ba daɗin zaman take ba a ciki to amma wani lokaci in ta tuno kuma wahalar da za ta fuskanta wajen fitowarka zuwa duniya to sai kuma ta dinga fatan ko dai kai zaman kama a ciki saboda nan ma akwai wani nau'i na matsananciyar wahala da ɗanɗanar kuɗa da take sha a wannan yanayin wa fi dhalika alhamli wal wad'i fa'idatun lahu kuma duk fa a cikin wannan ɗaukan cikin da haihuwar fa'ida ce ga shi ɗan domin inda ana tunatar da iyaye mata irin wannan wahalhalin ce kowace ta ce ba za ta ɗauka ba to kila da babu silar zuwan ka kenan duk wannan wahalar fa'ida tana komawa ne zuwa gare ka wahalar ɗaukan cikin wahalar haihuwar duk waɗannan wahalhalin suna komawa ne fa'ida tana komawa ne gare ka hiya fa'idatu wujudik wato hiya fa'idatu wujudihi allazi huwa kamalu halil mumkin wato shine fa'idar samuwar shi ɗan da za a haifa allazi huwa kamalu halin mumkin wanda wannan shine cikar halin da zai iya yiwa a sami yaro cikakke shi yasa wanda ya fado bai cika wa'annan marhalolin ba sai gan shi ya fado sai an sa shi a kwalba ya ɗan wani lokaci an rene shi a kwalba wani ma ya fito da wata tawaya ko wata naƙasa don haka sai ya samu wa'annan cikakkun lokutan ta yi ta fama da shi a haka wannan yanayin da zai daɗe a ciki ya samu imkani a ciki wannan shi ya bayu zuwa ga aka haife cikin kamala ya fito duniya cikin gaɓoɓinsa ba tare da an samu wannan kasu ko tawaya ba wa ma tarattaba ala wujudi ibn ashur yace banda abin da ke tattare da samuwarsa min iman na imani wal amal salih da aiki na kware allazi bi husulin ni'amil khalida wanda da imani da ayyuka na kware kuma ake samun ni'ima ta dindindin ita ce ta aljanna wa ushira ila ma ba'da alhaml min irda'i sannan kuma sai aka yi maka ishara kai da game da irin abin da yake biyo bayan daukan ciki din min irda'i ba'da alhaml bayan ciki an haife shi an gama wahalar sai aka ce a akwai kuma irda'i shayarwa a lokacin babu wani abu da zai iya rike ka sai shayarwar babu abin da jikinka ya fi bukata a daidai wannan lokaci sai shayarwar shi yasa a cikin nonanta dukkan sinadaran da jikinka ke bukata akwai a ciki alladhi bihi ilaju hayati wanda da wannan nonon da ya sha ne ya samu lafiya ko warakar cututtukan wato ilaju hayati shine maganin rayuwarsa wa daf'u alamil jo' anhu da kuma tunkuɗe masa raɗaɗin yunwa da wannan shayarwar wa huwa amalun shaƙun gaskiya shi ma shayarwar nan aiki ne mai wahala li ummihi ga mahaifiyarsa fa zukirat muddatul haml wal irda shi yasa a ayar sai aka tunatar da kai tsawon lokacin ɗaukan cikin da kuma tsawon lokacin da take yi wajen shayarwa li'annaha li duliha tastad'i sabar al-umm domin li'annaha liɗuliha saboda wannan daɗewa wata talatin fa kwana ɗari bakwai da ashirin tastadi'i sabar al'um wannan ya nuna irin haƙurin uwa da jajircewar uwa ala tahammuli kulfatul janin wajen jimurin ɗaukar wahalhalu irin na ɗan tayi lokacin yana ciki warradi da kuma wanda ake shayar da shi bayan ya zo duniya lalle uwarka ta yi maka aiki ba ɗan ƙanƙani ba a jinjina mata na fata an gane walfisalu ay alfitam sai kuma abin da ya shafi alfisam yayi shine alfitam wa dhukira alfisalu an ambaci yayi li'annahu intihau muddatir rida domin yayi shine karshen lokacin shayarwa fa zakara mabda'a muddatil ham sai Allah ya ambata maka farkon lokacin ciki bi qaulihi da fadin sa wa hamluhu wantiha'ar raba ƙarshen lokacin shayarwa sai Allah ya tunatar da kai bi kauli da faɗin sa wa fisaluhu wal ma'ana hamluhu wa fisaluhu abinda ake nufi wa hamluhu wa fisaluhu bainahuma 30 shahara tsakanin ɗaukan ciki na da ɗaukan cikinka shayar da ni da shayar da kai da mahaifiya ta yi tsakaninsu wata talatin ne wa ƙara yaƙo yaqub a qira'a a wato ya karanta wannan gurin wa fisaluhu shi ya karanta shi wa fasluhu wa hamluhu wa fasluhu 30 shahra bi sukuni sad ay fasluhu an ar-rida ay ma'ana yayi yaro da ake yi daga shayarwa bi qarinatil maqam saboda karina din ta matsayin gurin kaga kenan bayan mutum an haife shi ya sha nono tsawon wani lokaci kuma za a yaye shi da haka ko ka ce wa hamluhu wa fisalu 30 shahara ko wa hamluhu wa fasluhu qira'a yaqub al-hadrami shine wa fasluhu 30 shahara wa min badi'i ma'ana al-aya yana daga abin ban sha'awa game da wannan ma'anar wannan aya jam'u muddatil haml ila al-fisal fi 30 shahara inda aka yi plus aka tara tsawon lokacin ciki zuwa lokacin yaye in ka tara sai ya bada wata talatin. litudabika mukhtalafi ko mukhtalafa mudadil ham dan ya dace da mabambantan lokuta da ake samu na daukan na ciki ba kowa ne yake yin wata tara ba kafin a haife shi shi yasa sai Allah ta'ala ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra me yasa aka yi wannan plus din aka kuma tara sai zamto litudabika mukhtalafa mudadil haml wai dan ya dace da mabambantan lokuta da ake samu na tsawon da mutum yake yi a cikin cikin mahaifiyarsa ib domin qad yakunu alhamlu sittata ashhurin wani watan yakan kasance wata wani cikin yakan kasance wata shida wa sab'ata ashhurin wani yakan zamanto bakwai ne wata bakwai wa thamaniyata ashhur wani cikin za ka ganshi wata takwas yayi wa tis'atan wani kuma yayi wata tara wa huwal galib wanda shi yafi yawa wanda zai yi wata tara a cikin mahaifiyarsa sannan a haife shi wannan su suka fi yawa ko da edd din ya dan saba kaɗan za ga 'yan satuttuka ne kafin cikar wata taran ko sati ɗaya ko biyu kafin edd din ya cika a haifi mutum ƙil aka ce kano idza kana hamlul mar'ati tis'ata ashhuri sun kasance idan cikin mace ya zamto wata tara ta yi wa huwal galib wanda shi ya fi yawa arba'atil mauluda kenan ta shayar da jaririn nan ahada wa ishiri na shahara wata goma wata ashirin da ɗaya kenan domin Allah ta'ala da ya haɗa cewa wa hamluhu wa fisaluhu talasu na shahara idan wata tara mutum yayi to kenan an shayar da shi wata ashirin da ɗaya wa in kana alhamlu wa idza kana alhamlu thamaniyata ashhur suka ce idan kuma cikin wata takwas yayi arba'at ithnaini wa ishirina shahara mahaifiya ta shayar da mutum kenan wata ashirin da biyu wa idza kana al-hamlu sab'ata ashhur idan kuma ciki wata bakwai yayi aka haife shi arba'at thalathatan wa 20 shahra to mahaifiyarsa ta sha da shi wata 23 kenan wa idza kana al-hamlu sittata ashhurin idan ciki a wata shida aka haife shi arba'at arba'atan wa 20 shahra kaga ta shayar da danta wata 24 shekara ɗaya shekara biyu kenan dindi wa zalika aqsa amadil irda' wanda wata 24 din nan shine ƙarshen lokacin shayarwa mafi ƙurewa fa awwadu an naqasi kulli shahrin sai malaman suka musanya tawaya da raguwa da aka samu na kowane wata min muddatil hamli a dade wadda ciki yayi shaharan za'idan sai ya zama an samu wata ƙari fil irza a shayarwa idan can aka samu raguwa wajen watannin haihuwar to sai a samu ƙari wajen watannin shayarwar idan mutum a wata shida aka haife shi to kaga watannin shayarwar wata 24 idan ainihin wato aka haifi mutum a wata bakwai to kaga za a rage can kuma zai karu nan ya ragu can kuma ya karu haka za a yi ta tafiya fa'awadu an naƙasi kulle shaharin sai suka musanya raguwar kowane wata min muddatil hamli wato daga lokacin da ciki yayi shaharan za'idan za a samu karuwar wata daya fil irba a wajen shayarwa li'anna nuqsana muddatil ham domin raguwar lokacin dadewar ciki yu'athiru yana da tasiri fitifili wajen shi jaririn huzalan wajen rama wanda yayi wata tara nan dindi za ga in an haife shi za ga kejin da ake so ya kai adadin kejin yana kaiwa in aka haife shi ya kai wannan za ga ya gama cikarsa da haka ba amma idan wata ɗaya ya ragu to da buƙatar uwa katta yaye shi da wuri ta kai kaji hikimar Allah maɗaukakin sarki dan mutum ya samu domin duk wanda wata ɗaya ko biyu suka ragu to zaka same shi an haife shi ko da rama ko da rashin lafiya yana buƙatar kulawa ta musamman to in aka ce kuma watannin shayarwar su kuma suna nan a yanda suke to kaga akwai yiwuwar kaga mutum ya samu ya kamu da tamowa ko wani abu mai kama da haka shi yasa nan in an ya samu aka haife shi bai kai watannin da ake da cikakkun watannin ba sai aka ce to ita uwar ta yi hakuri duk da cewa akwai wahala duk da cewa babu daɗi amma ta ƙara masa shi wannan yaron dan ya rayu rayuwa mai kyau ta ƙara masa watanni wanda zai yi kwabarin ɗin watannin da suka ragu a nan na haihuwarsa ka fahimci wannan fikin ina fata an gani yu'athiru fi tifli huzalan abinda za ku rubuta kenan an ce wani wai kalmar ta goge a wasu yu'athiru fi tifli huzalan raguwar watannin daga watannin da suka fi yawa na haihuwa wata tara to sukan yi tasiri wajen ramar yaro za ga an haifi yaron kamar yadda na ambata ɗazu wani ma sai an ɗan sa shi a kwalba an ɗan ci gaba da kula da shi a lafiyance a asibiti tsawon wasu lokuta kafin a fito da shi daga kwalba da ake ganin ƙila zai iya yiwa ya rayu wa min badi wannan ka koma cikin ainihin wato sahha ali ibn abbas ka koma lamba ta ɗaya ƙasa ya inganta daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annahu kana yaqul an gyara can ko yu'athiru kitifli huzalan shine kalmar da aka ce ta goge a naku sahha an ibn abbas radiyallahu anhuma magana ta tabbata zuwa ga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda annahu kana yaqul yace idza waladatil mar'atu idan mace ta haihu li tis'ata ashhurin a wata tara kafaha min ar-rida ahada wa 20 shahra wata 21 ya ishe ta na shayarwa in ta shayar da shi wata 21 za ta iya yaye shi shike na yayi wa idza wada'at li sab'ati ashhurin abdullahi dan abbas ce idan kuma ta haifi yaron a wata bakwai kafaha min ar-rida salafatan wa 20 shahara to wata 23 shine zai isa ya gamsar wajen yaye wannan yaron ta daina shayar da shi wa idza wada'at li sittata ashhurin li sittata ashhur idan kuma ta haife shi a wata shida kafaha min ar-raba arba'atin wa 20 shahara to wata 24 shine zai gamsar ya kuma isa wanda za ta yayi shi a wannan lokacin kama qala Allah azza wa jal Abdullahi dan Abbas yace kamar yanda Allah mai girma da daukaka yace yani qaulahu yana nufin fadin sa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara rawahu al-baihaqi imam al-baihaqi ya ruwaito wannan hadisi na 10500 da 547 wa min badi'i hadha at-tayyi fil aya na daga abin ban sha'awa wanda wannan aya ta kunsa at-tayyi ay dimni fi hadhihi al-aya wato ad-dimni fil aya na daga abin ban sha'awa da wannan aya ta kunsa annaha salihatul lidilala wannan ayar ta yi daidai a iya kafa hujja da dalili da ita ala akan anna muddatal hamli cewa watannin ciki ƙatta kone duna tis'ata ashirin ashe yakan iya zama ƙasa da wata tara don a warware wa mutane iskali kar mutum ya aure matarsa ta haihu ƙasa da wannan watanni ya dinga ganin kamar ba ɗansa ba ne ashe ana iya samun mace ta haihu ƙasa da wata tara walaula annaha ta kone duna tis'ata ashirin la haddadathu bi tis'ata ashirin walaula annaha ta kone ba dan haihuwar jariri takan kasance duna tis'ata ashurin ƙasa da wata taran ba la haddadat bi tis'ata ashurin to da ayar ta iyakance da wata tara kawai ta yi shiru sai a ce kawai iya wata tara amma kaga da yake ana samun raguwa sai Allah ta'ala ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara yanzu ya danganta da lokacin da aka haifi yaron sai kuma a lissafa yaushe ya kamata a yaye shi an gane ko domin inda inda ba a samun sabani wata tara nan dot kowa ake haifarsa to kaga da an haddade a ce wata tara amma shi yasa sai Allah ta'ala ya bar abin dan ana samun wanda za a haife shi wata shida wata bakwai takwas har zuwa kuma taran wanda shine yafi yawa li'anna al-garda izharu haqqil um manufar duk wannan bayanin fadan uwa da kake ji fa ana manufar shine bayyanar maka da haƙƙin uwa filbirri a abin da ya shafi biyayya duk wannan bayanan da kaji malaman tafsiri suna taimaka so ake a fito maka da hoton haƙƙin mahaifiyarka a kanka bima ta hammalatu a gaya maka irin bakar wahalar da ta ɗauka min mashakkatil haml na wahalar ciki fa inna mashaqqata muddatil haml ashaddu min mashaqqatil irda domin wahalar zaman cikin a cikin cikinta da haifarsa to ya fi wahala da tsanani min mashaqqatil irda sama da wahala da ta sha wajen shayar da wajen shayar da kai falau la qasdul ima ila hadhihi dilala لكان التهديد بتسعة أشهر أجدر بالمقام بعدن أنا سو بعدن منفر شيني أي مكنوني زواج wannan dalilin ba to da a iyakance cewa haihuwa wata tara shi yafi dacewa da wannan mukamin amma ana gaya maka cewa ga yanda al'amuran suke wannan shine abinda ainihin wato ibnu ashur ya faɗa وقد جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الآية حقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أجي ونن آية مع آية سورة البقرة معنى يا سني ونن آية يا فسرت تارد آية تذكر سورة البقرة الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات إياه ماتا يرضعن أولادهن suna shayar da ‘ya'yansu ne haulaini kamilain shekara biyu cikakku dalilan aliyu bin abi talib ce wannan dalili ne ala annal wada'a da ke nuna cewa ashe haihuwa qad yakunu li sittati ashhurin ana iya haihuwa wata shida wa nusiba mithluhu ila ibn abbas an jingina makamanciyar irin wannan magana ta aliyu bin abi talib zuwa ga abdullahi dan abbas shi ma yana da irin wannan maganar ka koma cikin almuwatta ta imam malik hadithi na 1763 da kuma sunan albayhaqi hadithi na 15549 ka koma kuma tafsiru tabari mujalladi na 4 shafi na 202 da kuma shafi mujalladi na 20 shafi na 657 ka kuma ka kuma ka duba tafsirin ibnu abi hatim mujalladi na 2 shafi na 428 ka kuma duba musannaf na abdurrazzaq mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da arba'in da tara da mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya ka kuma koma cikin at-tahrir wa tanwir tafsiri na ibn ashur shi ma mujalladinsa na ashirin da shida shafi na ɗari na shafi na ashirin da tara zuwa shafi na talatin za ka ɗauko wa'annan maganganun duk da malam ya ciro muhammad salih al-munajjid ya kawo mana su a nan don mu fa'idanta allah ya saka musu da alkhairi gaba ta gaba yanzu an gama wancan shafin birrul walidaini fi qisasil anbiya alaihimus salam bara a koma dauko ta daga tushe kenan biyayya ga iyaye a cikin kissoshin annabawa alaihimus salam babu matsayi da Allah ta'ala ke ba wa dan adam da ya kai annabta amma annabawan nan su ma ba daga sama suka fado ba haifarsu aka yi ya suka yi zamantakewa ya suka mu'amalanci iyayen da suka haife su duk da cewa wasu daga cikinsu iyayensu ba annaba bane amma su Allah ya ɗaukaka matsayinsu ya ɗaukaka darajarsu ya ba su ya ba su annabta bal ma wasu ya ba su manzanci wasu ma ya ba su matsayin hulla to amma wannan matsayin ya isa na ƙin yi wa iyaye biyayya a nan za mu ji dan mutum ya hau wani matsayi na kuɗi ko na ilimi ko na mulki wannan yana ba shi lasisin ya rena mahaifan da suka haife shi idan a waje an ce masa ranka ya daɗe yallaɓai yana sa ran in ya zo uwarsa ita ma ta zube ta ce yallaɓai sannu da zuwa to za mu ji wannan daga ƙisoshin annabawa alaihi musalam ware da fi kitabin lahil aziz ya zo cikin littafin allah mabuwayi namazij misalai karima masu girma fi birril walidain game da biyayya ga iyaye min siratul anbiya daga tarihin annabawa wal mursalina da manzanni sallallahu alaihi wa sallam biddu'a ta hanyar yi wa iyayensu addu'a wal wasiya ta hanyar yi wa iyayensu wasiya was sabr ta hanyar haƙuri da suka yi da zama da iyayensu wa da'awati ila Allah da kuma kira da suka dinga yi wa iyayensu zuwa ga Allah bil hikimati amma da hikima wal mau'izatil hasana da wa'azi kyakkyawa wa gairi zalika da wannan haka min anwa'il birri wal ihsan daga nau'o'i mabambanta na biyayya ga iyaye da kuma kyautatawa gare su sai aka faro daga manzo na farko annabi nuhu alaihi salam fa kana nabiyullahi nuh alaihi salam annabin Allah nuhu alaihi salam yad'u liwalidai shi ma kasantuwarsa annabin Allah manzo na farko da Allah ya turo a bayan ƙasa amma an samu annabi Nuhu yanayi wa iyayensa addu'a. Ƙalallahu ta'ala an, Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari ya faɗa game da annabi Nuhu, Rabbi gifirli wali walidayya, wali man da kalabaitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, wala ta zidin zalimina illa tabara. Allah ta'ala ya ce, annabi Nuhu ya ce, Rabbi gifirli, ya Allah ka gafarta min. waliwalidayya Allah ka gafarta wa iyayena waliman da khala baitiya mu'minan da duk wanda ya shigo gidana yana yana mu'mini walil mu'minina wal mu'minat Allah ka yi gafara ga mu'minai maza da kuma mu'minai mata suratu nuh aya ta 28 zakar ibn al-jawzi rahimahullah babban malami ibn al-jawzi rahimahullah ya ambaci wata magana da ya jiyo ta anil hasan daga hasan al-basri qala Hassan al-Basri yake cewa wa zalika annahuma kana mu'minain abinda yasa kaji annabi Nuhu yana nema wa iyayensa gafara yana musu addu'ar neman gafara ya tabbata cewa iyayen annabi Nuhu uwa da uba dukkanin su mu'minai ne ka koma cikin Zadul Masir mujalladi na 4 shafi na 345 wa qala ibn Uthaymeen rahimahullah Muhammad Salih ibn Uthaymeen rahimahullah ya ce haza ya dullu ala anna abawai nuhin kana muminai Sheikh Muhammad Uthaymin yake cewa wannan yana nuna cewa iyayen annabi Nuhu alaihi salam dukkanin su muminai ne shi yasa da ya tashi yana yin addu'a ce rabbi gifirli wal walidayya ka koma cikin majmu'ul majmu'u fatawa wa rasailul uthaymiyin wato uthaymin mujalladi na tara shafi na 83 وقال القرطبي رحمه الله امام القرطبي رحمه الله يتي دعا لنفسه والوالدين annabi nuhu yayi addu'a wa kansa ya kuma yi wa iyayensa addu'a wa kana mu'minain imam al-qurtubi yace saboda iyayen nasa mu'minai ne qala ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhu yace lam yakfur li nuhin walidun fi ma bainahu wa bain adam alayhi salam ai shi iyayen annabi nuhu tun daga kansa zuwa annabi adam duk iyayensa muminai ne babu kafiri a cikin daga iyayensa zuwa kakanninsa tun daga kansa har zuwa kan annabi zuwa koma kan annabi adam babu wanda ba mumini ba babu kafiri a cikin ainihin wato kakanni da iyayen annabi nuhu alaihi salam ka koma cikin tafsirul qurtubi mujalladi na 18 shafi na 313 zuwa 314 وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال wannan magana ta tabbata zuwa kan sahabi abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya ce kana baina adam wa nuhin asharatu qurunin kulluhum ala shari'atin min alhaq wato ya kasance tun tsakanin annabi adam da annabi nuhu karka ɗauka a kusa suke ƙarni ɗaiɗai har ƙarni goma ne tsakanin annabi adam zuwa kan annabi nuhu ƙarni goma shekara nawa kenan shekara dubu daga annabi adam zuwa annabi nuhu shekara dubu amma wannan zurriyar ƙarnin nan guda goma kullum dukkaninsu ala shari'ati min alhaq suna kan shari'ar Allah ta gaskiya suna kan shari'ar Allah ta gaskiya wannan magana Abu Abdullahi al-Hakim an-Nisaburi ya kawo ta cikin al-Mustadrak hadithi na dubu uku da ɗari shida da hamsin da hudu haka imamu tabari a cikin tafsirinsa ya kawo ta mujalladi na uku shafi na ɗari shida da ashirin da ɗaya sannan wato abu abdullahi alhakimun nai sabori ya inganta ta ala sharɗin bukhari wa wafaka zahabi imamu zahabi ya wafaka masa wa ƙalin sa'idi malin sa'idi rahimahullah yake ta rabbi gifirli wal walidayya waliman dakhala baitiya muminan khassa al madhkurina lita'aqqudi haqqihim وتقديم برهم ثم أمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا إمام السعيد يكي تشوى annabi nuhu yace rabbi gifirli ya Allah ka gafarta min wali walidayya ya Allah ka yi gafara ga iyayena waliman da kala bai tiya muminan ya Allah ka yi gafara ga duk wanda ya shigo gidana yana mumini khassal mazkurin annabi nuhu ya keɓance wa'annan da ka ji an ambata me yasa ya keɓance su lita'akkudi haqqihim saboda ƙarfin haƙƙinsu su wa taqdimi birrihim da gabatar da yi musu biyayya summa ammama du'a daga baya kuma sai ya kowa addu'a sai kuma ya gane addu'ar bayan ya ce rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan sannan sai ce walil mu'minina wal mu'minat sai ce wala tazid adh-dhalimin illa tabara ya Allah karka karawa azzalimai wani abu illa tabara ai illa khasaran wa damaran wa halaka karka ƙari azzalimai da komai sai hasara da lalacewa da halaka wannan tana cikin tafsirin sa'idi shafi na 890 ka koma za a ganta waqal waqala Allah azza wa jalla an Ibrahim mun ji gaba da annabi Nuhu alaihi salam yanda ya dinga nema wa iyayensa gafara na daga cikin haƙƙin iyayenka akanka ka dinga yi musu addu'a ka ji annabi Nuhu alaihi salam yayi wa iyayensa addu'a to bari mu ji kuma annabi Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya komar da mu cikin suratu Maryam sai ce wa zkur fil kitabi Ibrahim ka tuna labarin annabi Ibrahim a cikin littafi tuno mana da labarin annabi Ibrahim a cikin littafi innahu haqiqa annabi Ibrahim alaihi salam kana ya kasance siddiqan mutum ne mai yawan gaskiya nabiyan kuma annabi idh qala li abi ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce wa mahaifinsa ya abati ashe ba wani matsayi da za ka kai da za ka haɗu da babanka ba ka ce wa baba ba ko annabi ibrahim innahu kana siddiqan me kuma to kai ban sani ba siddiqan din ne ko nabiyyan wallahu a'lam kai da kai rena naka iyayen kai da kai nake wanda ya rena iyayen nasa shi kuma kaji annabi ibrahim bai siddiqan nabiyan amma kaji lokacin da ya kira babansa cewa ya abati akwai girmamawa akwai risinawa akwai tausasa lafazi ya abati ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce baba lima ta abudu ta duba lima ta'abudu ma la yasma'u wa la yubsiru me zai sa ka ka dinga bautawa abinda baya ji baya gani wala yuguni anka shay'a kuma ba zai tsina na maka komai ba ya baba ya abati babana inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika kaga bai ce ai ni ina da ilimin da kai ka san baka da shi umma kin san mu mun yi karatu muna da karatun da ke baki ba mun je kasashen da baki je ba mun a'a wai ya ce ma ya fi babansa ilimi yana ganin kamar bai yi ladabi ba tare da cewa ba ya fi babansa magana ya fi babansa ilimi wannan kamar ma wani tahsilul hasil ne amma dan a koya min yanda ake tattaunawa da iyaye maimakon ya ce baba ni fa Allah ya mai da ni annabi manzo kuma khalil kuma cikin ulul azumi ina da ilimi wahayi ake min kabini sai ya ce ya abati ya babana inni haƙiƙa ne qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika wani ilimi ya zo min wanda kai bai zo maka ba ya kore babansa ilimi a nan bai nuna fa babansa jahili bane fa ya ce wani ilimi ne ya zo min wanda kai abba bai zo maka ba fattabi'ini sai nake ganin dacewar ka bi ni a hadika siratan sauya zan dora ka akan hanya wadda take miƙaƙiya ya abati ya babana la ta'budu shaytan karka bauta wa shaidan inna shaidana ai abba shi shaidan kana lirrahmani asiya ya kasance mai sabo ne ga Allah mai rahama ya abati ya abbana babana inni akhafu babban abin da nake tsoro tsoro nake an ya masaka azabu minar rahman kada azaba wata azaba ta ubangiji fatakuna lishaitani waliya a waye gari ka zama majibinci ga shaitan yace ya abati ya babana inni akhafu an yamassaka azab yau ita muka karanta ko qal to yanzu kalmomi ne wa kaji dai yanda ya irin kalmomin da ya gaya wa mahaifinsa to bari mu je mahaifin nasa ne yace qal sai mahaifin annabi ibrahim ya ce a ragibin anta an alihati ya ibrahim ya ce ya manzo ya ce ya siddiƙan nabiya haka babansa ya ce mar don ya ƙwara ma ya ce mudi za ka dinga ganin haɓa wannan tsohon suna ya babu ya dinga kiran mutum da wani mudi da ki sunansa ya kira shi ya ce a ragibin an ta'an alihati ya Ibrahim, kyamar iyayen gijin da nake bautawa kake yi ya kai Ibrahim? A ragibin an ta'an alihati ya Ibrahim, yanzu Ibrahim na fahimce ka, kyamar abin da nake bautawa kake. La'illam tantahi, idan baka daina ba, in baka daina kyamar abin da nake bautawa ba, la'arjuman naka sai na jefe ka. wahajuru maliya ka ɓace min da gani zuwa wani lokaci shi ne wahajuru maliya ɓace min da gani ka ba na son ƙara ganinka annabi ibrahim fushiyai don yana ƙaye kakkausan lafazi ya mayar martani ya mayar wa mahaifinsa don kasantuwar shi ne a kan gaskiya ƙal annabi ibrahim ya ce salamun alaik a ji wannan kalmar ba salamun alaik daga mata malam kana da aiki fa a gabanka wallahi muna da aiki a gabanmu yanzu gashi yau kuma Allah madaukakin sarki ya ji kanmu ya tausaya mana ya kawo mana kissar ɗaya daga cikin manya-manyan annabawansa ya gaya mana irin yadda suka tattauna da mahaifinsa ƙoƙari yake wayar da kan mahaifin ya ɗora shi akan daidai don mahaifin nasa akan halaka yake akan shirka yake amma ka dinga jin irin lafazin da ke fita daga bakin annabi ibrahim kuma ka ji irin lafazin da mahaifinsa ya mayan masa daga ƙarshe annabi ibrahim ce salamun alai aminci ya tabbata gare ka a zauna lafiya baba sa'astaghfiru laka rabbi zan ci gaba da nema ma gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya dan na san ubangiji na mai haba haba ne da ni amma fa wa a'tazilukum zan kaurace muku wa ma ta'buduna zan kuma kauracewa abinda kuke bautawa min dunillahi da ba Allah ba tunda naga ba a so bari zan dan ja baya wa ad'u rabbi amma zan roki ubangiji na asa ina da kyakkyawan tsammani Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya bazan zama tababbe ba game da roƙon ubangiji na wannan shine abin da ya faru game da annabi Ibrahim da mahaifinsa suratu maryam tun daga aya ta 41 har zuwa ta 48 fakana min birril khalil ibrahim alaihi salam na daga cikin biyayyar khalil badadin Allah ibrahim annabi ibrahim alaihi salam bi abihil kafir ga mahaifinsa kuma mahaifinsa wanda yake kafiri an nasahahu yayi wa mahaifinsa nasiha wa wa'azahu ya yi wa mahaifinsa wa'azi wa allamahu ya karantar da mahaifinsa ya ilmantar da shi wa zakkarahu billah ya tunatar da mahaifinsa Allah wa sabara ala adha ya kuma yi haƙuri da cutarwar da mahaifinsa ya yi masa ya yi haƙuri da duk abin da maganganun da mahaifinsa ya gaya masa masu kaushi maganganu marasa daɗi da ya jure wa qama alaihi hujja ya kuma kafa wa mahaifinsa hujja wa dallala lahu bil barahim ya kuma nuna masa hujjoji alabu ilani ibadatul awsan da ke nuna wato baci da gurbatar bautar gumaka fatalaqafa ilayhi amma ka duba yanda ya tausasa lafazi ilaihi zuwa ga mahaifinsa awwalan a farko fil khitabi a tattaunawa su bi kaunihi da fadin sa ya abati ya abati ya abati wa kama talaffafa mu'minu ali fir'aun kamar dai irin yanda mai imanin nan cikin ali fir'aun ya dinga tausasawa bi qaulihi ya qaumi ya qaumi ya qaumi cikin suratu gafir aya ta 38 har zuwa ta 42 fanzur ya kai dan uwa kai duba hina arada an yansaha aba kai duba zuwa ga lokacin da annabi ibrahim ya nufi yayi wa mahaifinsa nasiha wa ya'iza yayi wa mahaifinsa wa'azi bima kana mutawarridan fi game da abin da mahaifinsa ya fada ciki min al-khata'i na kuskure at-tawarrudu fadawa cikin abu kenan bima kana mutawarridan fihi min al-khata cikin abin da mahaifinsa ya fada ya afka na kuskure al-azim kuma kuskuren ba dan kankani ba wal irtikabi shani' da mummunan aikin da mahaifinsa yake aikatawa na bautar wani Allah alladhi asafihi amral aqal wanda abinda mahaifin da annabi ibrahim yake ya sabawa umarnin hankali in hankali lafiyayye ne ma ba zai yi abinda mahaifinsa yake yi ba wan salaka an qadiyati tamyiz inda mahaifinsa ya silale ya zare daga hukunci na tantance tsakanin tsaba da tsakuwa gaskiya da ƙarya amma ka duba kai farattabal kalama ma'a ka duba yadda annabi ibrahim ya tsara zance ya tsara kalami ma'ahu wajen tattaunawa da mahaifinsa fi ahsan ittisaq cikin mafi kyawun tsarin zance wasaqahu ya kuma koro zancen arshaka masaq mafi kyawun korowa ma'asti'malil mujamala tare da yin amfani da kyakkyawar mu'amala duk da bai yarda da abin da mahaifinsa yake kai ba shine mujamala ka tattauna da mutum ka yi haba-haba da shi ka sassauta tare da cewa ba ka tare da shi a abin da yake kai mujamala kenan ta yi amfani da mujamala kyakkyawar mu'amala tare da mahaifinsa walluduf da tausasawa warrifiki da rangwantawa wallin da lausasawa wal'adabil jamil da kyakkyawan ladabi wal khuluqil hasan da ɗabi'u masu kyawun gaske muntasihan fi zalika nasihata rabbihi jalla wa'ala yana mai kuma ci gaba da faɗakarwa da yin nasiha ga mahaifinsa don isar da saƙon ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ka koma cikin albaharul muhit fi tafsir mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da sittin da takwas wannan shine abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim alaihi salam da ainihin wato mahaifinsa lokaci yayi to sai mu tashi daidai gababban mu dai gama maganar ba amma za mu kwana anan insha Allah an ce lokaci yayi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki iyayen waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu waɗanda kuma suke raye Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya Allah kuma ya ba wa ‘ya'yansu yi musu biyayya kamar yadda Allah yake so. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum. Amin amin.